هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون ما بعث الله على عباده بنعمة هي أعظم من نعمة الإسلام وما من الله عليهم بنعمة خير من بعثة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام قال جل شأنه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فالناس قبل الإسلام في ضلال من جميع صوره ضلال في الاعتقاد والسلوك والأخلاق وضلال في تصرفاتهم اليومية حتى بعث الله إليهم رسولا يدعوهم إلى الإسلام وإلى عقيدة التوحيد وأن يتركوا ما عليه من الوثنية والكهانة وليخلعوا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة أيها المسلمون عباد الله قد رب الإسلام أتباعه على التوحيد والتوكل على الله وحده وابتعدهم عن كل ما يفسد لهم عقيدتهم وحرم الذهاب إلى السهرة والمنجمين وتصديق الكهنة والأروافين الذين يدعون معرفة الغيب ويستخدمون الشياطين في تخيلاتهم فالمسلم يفوض أمره إلى الله ويعتقد أن الله هو المتصرف وحده وأنه المالك الضر والنفع دون سواه قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله وقال جل شأنه قل لا أملك لنفسي ضروا ولا نفعا إلا ما شاء الله واعلموا رحمكم الله أن الأمور يجري بمشيئة الله وقضائه وأن الغيب لا يعلمه إلا الله وحده فأنبياء الله تعالى ورسله الكرام هم أفضل البشر وأعلاهم درجة ومنزلة خصهم الله تعالى بفضائل لا يدركهم أحد ومع علو منزلتهم وشأنهم وقدرهم فإنهم لا يعلمون الغيب فعلم الغيب شيء اختص الله به دون غيره كما قال الكبير المتعال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ونبينا صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل الخلق على الإطلاق إلا أنه كسائر الأنبياء والرسل لا يعلم الغيب كما قال تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إذا كان هذا حال الأنبياء والرسل في عدم علمهم بالغيب فكيف بمن دونهم من البشر؟ فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن, إتيان أن الاتيان إلى الكهنة والأرواثين قد انتشر في المجتمعات وما يفعله الناس من أنواع السحر واستخدام الشياطين فيما يريدون من ضرر الآخرين والله تعالى يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وشرذمة أخرى يزعمون أن الكهنة يجلبون الأرزاق ويوسعونه لمن يريدون كلا وهذا الاعتقاد تكذيب صريح لما ثبت في القرآن في قوله تعالى إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أيها المسلمون قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الاتيان إلى الكهنة والأرواحين وبين لنا أن مجرد الذهاب إليهم من كبائر الذنوب كما روى مسلم في صحيحه عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى أروافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة أما سؤالهم عن أمر وتصديقهم في علمهم بالغيب فهذا كفر بالله لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل روى أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى أروافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وفي حديث عمران بن حسين ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى أروافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فاتقوا الله عباد الله قووا إيمانكم بالله العزيز الوهاب وحققوا التوكل عليه سبحانه لأنه المالك الضر والنفع وحده كما قال جل شأنه قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف عباد الله قد سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثون بشيء فنجده حقا قال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة الحق يخطف يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مئة كذبة متفق عليه وفي رواية أخرى أنها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة, إن الملائكة تنزل في العناء وهو الصحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوجه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة عند أنفسهم رواه البخاري ولكن لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم شددت الحراسة على السماء فلا يكاد يتقرب شيطان من أبوابها إلا رجم بشهب النار إلا أن الشياطين اتخذوا طريقة أخرى لإضلال الناس واستمرار سيطرتهم عليهم فإن ديدنهم أن يوقع العباد في النيران نعوذ بالله من سوء الكاتمة فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن التوكل على الله وحده وهو كاشف الغم والهم خالق كل شيء ومليكه وكل شيء يجري وفق قدره ومشيعته فعليكم أيها المسلمون التسليم والانقياد وتفويض الأمور إليه جل في علا لتكونوا على أمن في العقيدة وسلام في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بارك الله لي ولكم بالكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله الأليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ينقوى مسلمين للني Allah subhanahu wa ta'ala bai aiko wa bayansa wata ni'ima, ya musa kyautar wata ni'ima sama da ni'imar musulunci, shirayar musulunci ba. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya wa mutane a wannan shirya tasu ta musulunci wata ni'ima wadda ta kai ko ta wuce aikowa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya zo shi da shari'a mafi cika. tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan ni'ima cikin alqur'ani laqad manna Allahu 'alal mu'minina lalle Allah yayi ni'ima ga mu'minai idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da ya aiko musu manzo kuma mutum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yana karanta musu ayoyin Allah yana kawo musu shari'ar da za ta tsarkake su wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana koyar da su alqur'ani da kuma fayyace bayanai da zai cikin sunna wa in kanu min qablu koda ku gabanin a aiko shi lafi dalalin mubin Allah yake suna cikin bata bayyananne lalle ne mutane gabanin musulunci a cikin bata suke bata ta kowane irin bangare bata wajen kudurce kudurcen da suke da shi game da abin bauta bata wajen mashugar su ta rayuwa bata a wajen ɗabi'unsu bata a wajen yadda suke gudanar da al'amuransu na yau da kullum har sai da Allah ta'ala ya aiko musu wanzo da yake kiransu zuwa ga musulunci kuma yake kiransu zuwa ga aƙida ta kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a kowane ɓangare kuma yake kiransu akan su dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala akan dukkan al'amuransu kuma su bar abin da yake na bautar gumaka su bar abu wanda yake na tsafe-tsafe jingina zuwa ga bokanci da abin da ya kama da shi domin su tsamar da kansu daga bautar bayi su koma zuwa ga bautar ubangijin bayi domin su samu tsamar da kansu daga kunci na duniya a ƙarƙashin musulunci su shiga cikin yalwa ta duniya da lahira ‘yan uwa musulmi lalle musulunci ya tarbiyyantar da musulmai a kayan kaɗaita Allah ne subhanahu wa ta'ala ya tarbiyantar da musulmai su dogara ga Allah shi kadai musulunci ya nesantar da musulmai gabaran dukkan abin da zai bata musu aqidarsu ta musulunci cikin wannan Allah ta'ala ya haramta musu zuwa wajen matsafa zuwa wajen malaman duba da kuma gaskanta bokaye da masu bugun ƙasa waɗanda duka waɗannan suna da'awar su ma sun san abin da yake na gaibi za su bayyana musu kuma a cikin ayyukansu suna amfani da aljanu ne cikin ruɗin mutane da suke yi lalle yan uwa musulmi mu sani shi fa musulmi a ƙarƙashin shari'ar musulunci kowane lokaci yana fawwala al'amarinsa ne zuwa ga Allah Allah shine mai juya masa al'amari kuma shi musulmi yana da ƙudurin cewa Allah ta'ala shine mai juya al'amura shine ya mallaki abin da ba daɗi da abin da yake mai daɗi ba wanda ya isa ya aiwatar da wannan in ba shi ba Allah ta'ala ne ambata ƙul ka gaya musu wane ne yake amsa wanda yake ƙuntatacce kuma wane ne ya sanya ku mamaya a bayan ƙasa shin akwai wani abun bauta in ba Allah ba a wata aya Allah ta'ala yana cewa ka gaya musu la amliku li nafsi naf'an wala darwan illa ma sha Allah ni ba na mallaka wa kaina amfani ba na mallaka makaina tun kuɗa cutarwa face abin da Allah ta'ala ya so shi kadai don haka mu sani ‘yan uwa masu albarka cewa al'amura fa kowane abu ne da muka gani yana gudana ne a ƙarƙashin ganin damar Ubangiji kuma yana gudana ne a ƙarƙashin abin da Allah ya hukunta kuma Allah ta'ala ya ambata mana a cikin alƙur'ani ba wanda ya san gaibi fa in ba shi ba duk wanda ya shishigi akan wannan yayi tarayya da ubangiji ne annabawan Allah da manzanni da Allah ta'ala ya aiko babu waɗanda suka kai su daraja a wajen Allah ba waɗanda suka kai su matsayi a wajen Allah Allah maɗaukaki ya keɓance su da wasu falala mai tarin yawa wanda ba wanda ya isa ya samu wannan falalar balle ya riske su amma duk da irin matsayin da suke da shi a wajen Allah subhanahu wata'ala su ma ba su san gaibi ba Allah bai gaya musu ba mana Allah bai ba su iko ya tsinkayar da su ga gaibi ba sai abin da Allah ya musu na wahayi illa man irtaba mir rasulin nan kuma ya zama ilimi ilimin gaibi a ambaci abin da yake boyayye ba ta wasiɗin wahayi ba abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne ke ɓanta da shi kamar yadda Allah maɗaukaki ma'abucin buwaya da ɗaukaka yake faɗa cikin alƙur'ani wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa mabuɗan gaibi baki ɗaya shi ne ke da su ba wanda ya san su in ba shi ba a wata aya Allah ta'ala ya cewa Kul ka gaya musu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wanda ke sama da wanda ke kasa ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba mala'iku ma ba su sani ba sai in Allah ya gaya musu nan kuma ya zama ilimi wahayi ne daga Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da kasancewan shine mafi daraja mafi daukaka a cikin halittun Allah baki dai to amma shi ma kaman sauran annabawa da manzanni yake yadda ba san gaibi ba shi ma bai sani ba Allah ta'ala ne ambata yace ka fada musu walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su inda na san gaibi da ba wani abu marar dadi da zai da na yawaita wa kaina alheri kuma da ba abu marar dadi da zai taba shafata dan zan hango shi kuma in kare id ana ni fa ban zan ba illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun me gargadi ne kawai mai albishir ga waɗanda sun kai imani don haka idan wannan shine matsaya wanda Allah subhanahu wataala ya anjiye manzanninsa cewa ba su san gaibi ba to yaya wani daga cikin mutane wanda bai kai su ba zai ce ya san gaibi lalle ɗan uwa musulmi mu sani cewa zuwa wajen bokaye da zuwa wajen ƴan duba da zuwa wajen darni matsafa ya watsu a cikin al'umma da irin abin da mutane suke aikatawa a yi amfani da sihiri su rika amfani da aljanu wajen yin abin da suke so wajen cutar da waɗansu ko abin da ya kama da haka alhali suna yaudaruwa Allah ta'ala ya faɗa dangane da waɗanda suka jingina tsafi ga annabi Suleiman Allah ya barwantar da shi har ya faɗi ma yadda tsafi yake cewa aljanu ke koya shi sai Allah ya ce wa mahum bi darwayna bihi min ahadin illa bi idnillah amma ko da su aljanna da suke koya wa mutane tsafi ba su isa cutar da kowa ba da wannan tsafin nasu illa bi idnillah sai da izinin Allah dama Allah ya kaddara abin zai same ka ko su tsafi ko ka su tsafi dama Allah ya rubuta zai same ka kuma in Allah bai rubuta zai samu mutum ba ko da za su haɗu gaba ɗaya su yi tsafi wallahi ba zai taɓa mutum ba akwai wasu daga cikin mutane suna raya cewa wai irin malaman bokayen nan suna ba wa mutane arziki suna yalwata arziki ga wanda suke so in sun musu aiki wannan ƙuduri ne duk wanda yake da shi ya ƙaryata ƙarara abin da ya tabbata a cikin alƙur'ani na ayoyi da yawa kamar inda Allah ta'ala ya ce inna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah fa shi kadai ne yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama wa ya kadir kuma yake kamewa arzikin shine yake duk wanda ya kudurta wani na yi ba Allah ba yana aikin da za a samu arziki ko ya hana arziki ya zo mushriki ɗan uwa musulmi annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi mu kaunar kanmu sama da kanmu ya mana kashedi fa dangane da zuwa wajen bokaye dangane da zuwa wajen malaman duba ya bayyana mana zuwa kawai da mutum zai wajen boka don ya tambaye shi ko bai gaskata ba kaba'ira ce babba mutum ya je wajen boka ya tambaye shi wani abu ko bai gaskata ba kaba'ira ce sai dai in ya je ne don ya tambaye shi don ya kareta shi amma in ya je ya tambaye shi ne kawai ba da wannan nufi na ya masa wa'azi ba to kaba'ira ce babba ya tabbata cikin wani hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito cikin hadisinsa daga wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi na cewa man ata arwafan fasalahu an shay'in duk wanda yaje wajen malamin duba ya tambaye shi wani abu lam tuqbal salatu 40 laila sallah ta kwana 40 ba za a karba masa ba ba kuma cewa aka ce rama ba ko ya rama ba za a karba ba blank kawai ya yi sallah amma Allah ya ki karba kuma zai tashi a kiyama bashi da wannan wajen sallah arba'in blank punishment ɗinsa kenan ya je wajen boka ya tambaye shi wani abu bai gaskata ba fa amma idan mutum ya tambayi boka akan wani al'amari sannan kuma ya gaskata shi a cikin abin da ya faɗa ya ce tab amma wannan yana gani to wannan ya jingina shi kenan shi ma ya san gaibi kamar yadda Allah ya sani kuma irin wannan kafirci ne karara kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya je wajen dan duba ko ya je wajen boka ya gaskanta shi ga abin da ya faɗa to faqad kafara bima unzila ala Muhammad ya kafircewa abin da aka saukar Muhammad ya zamanto kafir sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa cikin hadisin Imran ibn Husayn annabi sallallahu alaihi wasallama yace laysa minna baya tare da mu nan baya tare da mu ya kafirta baya tare da mu wanda aka masa camfi wanda ya camfi ko aka masa camfi ya yarda da shi ko wanda aka masa bokan wanda ya bokanci ko wanda aka masa bokanci ya karba ko wanda ya tsafi da wanda aka masa tsafi ya karba annabi ya ce baya tare da mu kuma duk wanda ya je wajen ɗan duba ko ya je wajen boka ya gaskanta shi game da abin da ya faɗa hakika ya kafirce ga abin da aka saukar wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce don haka mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi mu karfafa imanin mu wajen Allah ma'abucin buwaya da daukaka shine mai kyauta shine mai gudanar da abin da ya so yadda ya ga dama mu tabbatar da dogaranmu ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ɗaya domin Allah shi ne mamallakin cutarwa shi ne mamallakin amfani ba mai yin haka sai shi Allah maɗaukaki ya ce ƙulka gaya musu a fara'aitun mata da'una min dunillah kuna ganin abin da kuke bauta wa baicin Allah kuke jingina zuwa gare su bokaye ko kowaye ko gumaka in aradani Allahu bi burwin in Allah yana nufin cuta ta same ni hal hunna kashifatu dhurri shin su din sun isa su karanya cutar wanda Allah ya sa Allah ne yake a tambaya a Qur'ani aw aradani bi rahma ko in Allah yana nufi na da wani rahama ta duniya ko ta lahira ya same ni hal hunna mumsikatu rahmati shin su din sun isa su kame rahmar Allah nan kar ta samu ba su isa ba Allah ya ce kul ka gaya musu hasbi Allah maishina shine Allah mumini haka yake fada ga annabi aka fada ya fada qur'ani ne duk wanda da annabi haka zai ce kul hasbi Allah Allah shine ba wanda yace wani abu ya cutar ba wanda yace wani abu ya amfanar Allah ne mai hasbi Allah don haka sai Allah ya ce wa alaihi ko alaihi falyatawakkalul mutawakkil ga Allah ne masu dogaro lalle su dogara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda cikin wani hadisi bangaren sai yana cewa ka sani da al'umma baki ɗaya za su hallara don su amfanar da kai da wani abu ba su isa amfanar da kai da kome ba sai dama abin da Allah ya rubuta naka ne da za su hallara baki ɗaya don su cutar da kai da wani abu annabi ya ce ba su isa cutar da kai da kome ba sai abin da dama Allah ya rubuta zai same ka me yasa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf an dauki alqalamin da Allah ya rubuta a kaddara umarni yayi ba shi rike alqalamin ba halittan alqalamin yayi farkon abin da ya halitta alqalami abin da Allah ya so halitta kin alqalami sai ya ce ma alqalami uktub rubuta yi rubutu alqalami ya tambaye ubangiji wa ma aktub me zan rubuta ya Allah sai ya ce uktub kullu shay'in ka'in rubuta duk abin da zai kasance na kaddara alƙalami sai rubuta to shine annabi yace dama an rubuta rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf in kaga abu ya same ka Allah ne in kaga baka samu wani abu ba Allah ne in kaga wani abu ya kubce maka Allah ne ummul mu'minin Aisha ta yi tambaya dangane da wani abu da ke faruwa zamanin jahiliya kafin haramci ya zo ana rayuwa irin ta jahiliya sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wata shubha ta ce ni ne na ce ya manzon Allah bokaye sukan ba da labari da wani abu in sun ba da labari akan wani abu kuma sai mu ga abin ya faru tana son a wanke mata wannan shubha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan a wata ruwaya ce laysa bi shay'in ba komai bane wannan dan tambaya ta ya lamarin boka sai annabi ce laysu bi shay'in su ba komai bane tace to a zamanin da gabanin hani yazo sukan faɗi wani abu sai muga abun ya faru sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda kuka ga ya faru kalmar gaskiya ce da aljani yaje ya jiyo tsegumunta a sama mala'iku ana musu umarni sai ya zo ya gaya ma bokaye sai ya faɗi ƙarairai guda 999 sai ya sa wannan a gaba daga an ga ta gaskiyar ta faru to duk shirbucin nasa ma za a yadda da shi wani abu da ke faruwa fil mustaqbal a gaba kenan cikin wani hadisi wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito a wata ruwaya ta ce na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa innal mala'ikata tanzilu fil anan ai mala'iku suna sauka a cikin giragizai sai su ambaci wani al'amari fatar kurul amra ƙadƙubi ya fi sama sai mala'iku su faɗi wani abu wanda dama Allah ya hukunta a sama suna faɗa a tsakaninsu directive da za a aiwatar da wani abu fil mustaqbal aljanu da suka tashi an ba su kudura sai su je sai su jiwo tsegumi idan suka jiwo tsegumi sai su zo sai su gaya ma bokansu sai su tara maganganu guda 999 sai su cika ya zama dubu wannan hadisi shi ma Imam Bukhari ne kam amma lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam sai aka sanya tsaro a sararin sama sai wannan yula tartsatsin tauraruwa Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin ayoyi a cikin alƙur'ani yana amfani da shi don ya buge aljanu wanda suke ƙoƙarin jin tsegumi na abin da mala'iku suke faɗa a tsakaninsu to amma tare da wannan tsaro da aka sanya a sama su aljanu ba su gushe ba suna ta bin waɗansu hanyoyi inda za su shirya waɗansu dabarbaru da waɗansu al'amura a tsakaninsu da ya taimakekke ne saboda kowane mutum yana da ƙarini domin su halakar da jama'a domin kullum su burinsu shi ne su ga sun jefa bayan Allah ‘ya'yan annabi Adam a cikin wuta kamar yadda ubansu Iblis ya yi alkawari inda za a zauna a maka lakca wallahi a zauna a maka lakca akan bokanci ba wani abin da yake mysterious a ciki na rantse da Allah za ka fahimci abin duk ƙarya ne da za a zauna a maka lakca a kayi za a gane duk ƙarya ne kunibas a tsakanin 'yan adam mutane suna shirya wani abu na shegantaka wanda zai ɗaure ma kai mutane a tsakanin za su shirya wasu abubuwa a tsakaninsu a mutane ba ma tare da aljanu ba amma abin sai ya ɗaure maka kai yadda suke skemin ɗin abin to haka aljanu suke a tsakaninsu alhali kai baka ganin su su kuma suna ganin ka innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi da rundunarsa suna ganin ku ta yadda ba kwa ganin su kuma suna da waɗansu abubuwa da waɗansu kwani taimakeke ne ne rabbana stamta ba'duna bi ba'din haka qur'ani ya ambata karkashin wannan aya cikin suratul a'raf da wasu bayanai da Allah yayi a cikin alqur'ani da abubuwan da suka zo cikin hadisi da yadda kowane mutum yadda kake da mala'iku guda hudu tare da kai akwai aljani tare da kai kuma ya san komai naka yadda aljanu suke da komandodi a tsakaninsu akwai manya-manyan kangararruwan da su suke commanding respect a cikinsu iblis shi ne ubansu wanda yake ba da umarni ga kowane aljani da yadda ya networking ɗin al'amuransa da yadda a cikin ƙanƙanin lokaci aljani zai iya tashi daga ne ya je wani waje zai iya shiga waje zai iya penetrating ya ɗauko kaza ya yi kaza zai iya shiga jikinka hadisi ya faɗa ya kewaye a cikin jininka ma ya sanya maka jinya ko ya maka wani abu duk wasu abubuwa in aka maka lacca a kayan yadda ake yi da kuma yadda ake haɗa kai tsakanin bokaye suna bautar aljanu kuma su sanya shi ma wanda ya je wajen su bautar aljanu wata ƙa'ida za su ba shi a hankali a hankali yana tafiya tun daga karama tun daga farin goro daga bingi-bingi daga bakin muzuru daga wane ne da aje abin ne jaki a jeji daga aje a yi kaza da a yanka mutum da a yi wane ne sassan mutum da har daga ƙarshe kuma za su ke mutum asalin bautar iblis al'amarin na wanda in aka maka lakca ware wace za gane duk abin nasu ƙarya ne shirbuci ne kuma dama yana nan an gaya maka da haka wanda ya sani abin da bawa shi yake cewa ne kifi na ganin ka mai jar koma duk abin da za su yi wallahi ba abin da za su layance wa mutum kuma babu abin da mutum zai kaɗe masa hankali domin musulmi shi ya yarda da ƙaddarar ubangiji duk abin da suke shirbuci ke a cikin ƙaddara yake faruwa to abin da ake so musulmi ya sani kenan zuwa wajen bokaye kafirci ne annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya ambata don haka mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi mu sani dogaro fa ga Allah kadai ake yi Allah shine kashiful hammi wal ghammi duk wani kunci duk wani takaici Allah kadai isai kwarame shi wallahi ba wanda isai Allah kuma Allah shine mahalicin komai kuma Allah shine mamallakin komai kuma Allah shine mai bada arziki kuma Allah shine mai kamewa arziki kowane al'amari da moga yana gudana a karkashin kaddarar ubangiji ne da ganin daman sa inda ga dama ba abin da zai yi don haka yan uwa musulmi musallama zuwa ga Allah mu jayi zuwa ga shari'ar Allah mu karfafa tauhidin mu ga Allah mu fawwala al'amuran mu zuwa ga Allah subhanahu wataala shine maishin mu domin in mun yi haka ne za mu zamanto cikin aminci aƙida a nan duniya kuma haka nan a ranar alƙiyama da Allah zai tara shaidu ya hukunci tsakanin aljanu da mutane Allah ta'ala yana cewa kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun ka faɗa musu lan yusibana har abada ba abinda zai same mu illa ma kataballahu lana sai abin da Allah ya rubuta dama zai same mu mara daɗi ne ko mai daɗi ba abin da zai same mu sai wanda Allah ya rubuta ka faɗa musu haka huwa maulana mu a matsayin mu na musulmi Allah shine majibincin mu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun to lalle su mu'minai in dai mu'mini ne ya zan ya dogara ga Allah ba ga wannan Allah ba ubangiji Allah ka karfafa imanin mu Allah ka kare mu daga sharrin shaidan Allah ka karɓi rayuwar mu muna musulmi qumu ila salatikum yarhamukumullah